الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 8 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata an uwa ke cewa menene ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun wannan aya ma'anarta ta kunshi wasu abubuwa wanda Allah ya haramta ma bayansa wanda farko dai kira ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa dukkan mumini har zuwa kiyama ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar muminai ma'ana waɗanda suka gasgata ubangijinsu suka gasgata manzanninsa su ne Allah yake banta da wannan kira inna malhamru ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa ita giya an gane ko me ake nihi da giya duk abinda ya rufe hankali mutum ya kasa gane abu mai kyau da mara kyau ta hanyar maye wannan shine ake kira giya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa duk abin da ya sanya maye sunan shi giya ita ku giya kaɗan ƙinta da yawanta gaba ɗaya Allah ya haramta don haka da wanda zai sha giya ta kwalba da wanda zai sha turamol da wanda zai sha wata kwaya da wanda zai busa wuyoyi dukkansu gaba ɗaya hukuncinsu ɗaya a wajen hukuma ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da shan kwaya da shan giya dukkan matsayin su daya ba su da bambanci an gane ko ita giya me yasa Allah ya haramta ta ya haramta ta saboda tana taba hankali ta lullube ma mutum hankali ya kasa gane abu mai kyau balantana ya kusance shi ko mara kyau ya nisance shi don kiyaye hankali Allah ya haramta giya don haka su kwaya da sauransu wannan min babi aula bal ma sun fi giya saukin wato haukatar da mutum shine ake kira da giya kenan alhamur domin asalin alhamur a larabci shine asatir wata giya don haka duk abin da ya lullaba hankali ya rufe shi sunan shi giya shine ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa giya sai ce walmaisir wato da caca nau'i na caca baya da sabuwa akwai nau'i na caca wato na kart ma'ana wanda ake yi na kwas akwai wanda ake yi na dawakai ga sunan dai sun ba sa lissafuwa duk wani nau'i wanda yake na caca ya shiga karkashin haka karka daucewa caca sai wanda za a zo a shimfiɗa bajau a zo a watsa ɗiyan kati a yi ta yi wannan ta kare ce caca duk abin da za a yi na a tattara kuɗi wani ya ci to wannan haramun ne kwata-kwata wannan haramun ne to shine ake kira da almaisir sai ce wal ansabu wato da gumaka wal ansab da gumaka ansab jam'i ne na nusub idan aka ce al nusub shine gunki shi ma dukkansa da nau'ikansa sai ce wal azlam wato da kibban duba ma'ana nau'i da ake wani hanya da ake bi domin a ba da labari dangane da abin da zai je ya zo ta kowace hanya in dai aka bi domin a bincika al'amari wanda yake na gairu to ya shiga karkashin wal azlam wanda su al azlam a wancan lokaci kibiyoyi ne wanda ake musu alama sannan sai a nutsar da su cikin teku cikin ruwa an gane ko kenan wadda ta hayo sai a diba me yake jikinta abin da yake jikinta kenan in alkhairi ne sai a ce abu zai yi in wadda take sharri ne kenan sai a ce al'amari ba zai yi ba to shine ubangiji ta'ala ya ce wal azlam da kibban duba sai ya ce rijisun min amali shaitan ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayan abubuwan nan datti ne daga aikin shaitani an gane ko Allah ya haramta mana waɗannan abubuwa da ya zano a wannan aya a wannan gaba ta fuska biyu za ka fa'idanci haramcinsu farko dai Allah ce ya yi sun datti ne shi mai hankali yana bukatar a ce akwai datti tare da shi da Allah ya kamanta wannan abubuwan ya ce datti ne wannan yana nuna mana haramcinsu sannan kuma sai ya ce min amali shaiban daga cikin aiki na shaidani Allah ya jingina aikin zuwa ga shaidani wanda shaidani shine abokin gabarinmu sannan bugu da ƙari sai Allah ya ce fashita ni buhu la'allakum tuflihun ku nisanci waɗannan abubuwa don ku rabauta da abin da kuke buri a gobe kiyama ita ce aljanna kaga a nan umarni ne ubangiji subhanahu wata'ala ya mana kai tsaye ya ce mu nisanci giya da caca da gumaka da kibban duba don mu rabauta da abin da muke nihi muke buri a gobe kiyama ita ce aljanna sannan sai Allah ya koma ƙara bayani sai ce inna ma yuridu shaytanu kusan da cewa kadai abinda shaytani ke nihi game da ku an yuke a bainakum la'adawata fil wani an yuke a bainakum la'adawata wal bagba fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun kusan da cewa shaidani kadai yana nihin ya jefa kiyayya da gaba tsakankanin ku ko muminai fil khamri game da giya an gane ko game da giya duk wani rikici da kake yake tashi tsakanin jama'a yana tashi ne a sanadiyar lokacin da hankali ya bushe yanzu wanda ya je ya sha giya sai ya zo ya zazzagi jama'a ya taka ya zubda ma kowa shi domin hankalinsa ya riga ya bushe menene zai biyo baya ana kiyayya da gaba shine ubangiji ta'ala yace inna ma yuridu shaytan an yurki'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir kusan da cewa kadai shaydani na nihin ya abkar da kiyayya da gaba tsakankanin ku jama'a ta mu'minai game da giya da caca wanda ita caca dama abu ce wanda ba a kwashewa lafiya shi ko duk wani abin da zai haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mumine ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta shi iya abin da ake buƙatar muminai kullun ya kasance tsakanin su so da kauna wanda in ka koma karantarwar addini duk wani abin da zai ƙara so da kauna tsakankanin muminai zaka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni game da shi duk wani abu wanda ke haddasa gaba da kiyayya tsakankanin muminai don haka ubangiji subhanahu wata'ala za ka samu ya haramta shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin suratul hujurat galibin abubuwan da Allah ya haramta a nan abubuwa ne waɗanda suke haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuku ba da iman wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun da sauran abubuwan da Allah ya ambata dukkan su waɗannan abubuwa inda zaka lura da menene hikima ta Allah da ya haramta su saboda abubuwa ne waɗanda suke haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai don haka giya da caca game da su akwai haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mummune wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya haramta su sannan ita caca hallo in ka koma akwai cin dukiyar jama'a ta hanya wadda take haramtacciya ba tare da kayi wahala ba kai tsaye cikin yan mintuna ka tattare kudin jama'a kai gaba wanda wani ya shekara yana neman kudin a cikin yan mintuna an cinye shi kaga wannan sai ya kuma masa jini a cikin zuciyarsa a doron ƙasa ba zai ga wani makiyi sama da kai saboda duk wahalar da ya kai yama abin da ya tara na dukiya kai zai cikin ɗan lokaci kaɗan ka zo ka tattare ta sai ya ce wa ya sudda kuma an zikirin lahi kuma shaidani yana nihi ya bujirar da ku ya toshe ku game da ambatan Allah ina mashayin giya ina ambatan Allah ina dan caca ina ambatan Allah wannan shi ma ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya haramta wannan duka wato mafasid su ne a nan kaɗan daga cikinsu Ubangiji ta'ala ya ambata mana akwai asaddu an zikirin lahi azzawajal shi ne ya ce wa ya sudda kuma an zikirin lahi wa anis salati kuma zai toshe ku ya bujirar da ku game da yin sallah a lokacinta abu ne sananne duk waɗanda suka shagala da wani kayan wasa za ka ga lokacin sallah zai zo ya wuce ba tare da sun kula ba sai dai in an gama wannan wasa sannan aje a yi sallah to don haka ubangiji ta'ala ya ce wa ya sudda kuma an zikirin lahi wa anis sala sai ce fa hal an tumun taho ubangiji ta'ala ya ce shin ku masu hannuwa ne fa hal an tumun taho bi ma'ana ai in taho ma'ana ku hannu ku daina shan giya da caca don haka sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wannan aya ta sauka suka ringa faɗa in ta haina ya rabbana in ta haina ya ubangijinmu mun hannu mun nena kai tsaye suka ringa fito da giya wanda sun yi tanadinta kafin lokacin tsadar ta ya zo su sai da su ci riba suka fito da ita aka ringa zubar da ita akan titi sai da aka yi ƙorama ta giya wannan yana nuna mana matsayin mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke da me kauya a kai tsaye ba tare da latti ba ga umarnin Allah da manzansa ba maganar cewa sai dai nan gaba a kori gaba take yanke giyar da suka yi tanadi suka fito da ita kan tituna suka yi ta zubarwa in kai ne sai ka ce sai dai na sai da wannan sutukin gaba dai ba zan kara ba amma daga wannan shikenan to don haka ka'ida da malamai suka ce duk wani aiki na sabon Allah in wa'azi ya cimma mutum kai tsaye ake bukatar ya daina wannan sharadi ne daga cikin sharaɗa na tuba ba maganar cewa sai an jima don haka ubangiji ta ala ya ce faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salam kai tsaye ake bukatar mutum ya daina na'am wai karanta amanar rasul a cikin wuturi shin ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ban san wani dalili ba akan haka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wuturinsa yana karanta amanar rasul iya abin da yake sananne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wannan sune suka tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta su a cikin wutirinsa musamman ma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai takaita shafa'i da wutirinsa akan raka'a uku kamar yadda in ka koma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani ya zano irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin wutiri an gane ko to amma karanta ita amanar rasulu ba laifi ba ne mutum yana iya karantawa amma kamai da cewa karantawar ita ce sunna yau da gobe to wannan babu dalili ita amanar rasulu a inda ake bukatar karanta ta in ka zo kwanci domin mazala salatu salama ya faɗa a hadisi sahihi duk wanda ya karanta ayoyi na ƙarshen suratul baqara a cikin daransa manzon Allah ya ce kafata wato sun isan masa duk abin da ya sa gaba tsawon diransa har ya tashi da duk abin da yake bukata a wajen Allah na alkhairi da duk abin da yake neman tsari da kariya a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara ayoyi biyu sun wadatar da shi ita ce amanar rasulu kenan zuwa karshen sura amma karanta su a cikin wato wutiri wannan ba mu san da wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am akwai wani hadisi wanda kamar mutum ita shekara 60 kana mai wa'azi da shi ruwa ka sha mai da
wai shin haka ne cewa idan kana ma ana ma mutum gargadi akan wani abu da yake aikatawa bai dace ba idan aka lura da ya kai shekara 60 sai a juya baya a manta da shi babu dalilin da ya nuna cewa akwai wani lokaci wanda in bawa ya kai za a daina yi masa gargadi an gane ko ko shekara 100 ko shekara nawa mutum ya kai matukar yana cikin hankalinsa idan yana abin da bai dace ba to ku jama'a ta muminai haƙƙi ne a kan ku nashi ku yi masa nasiha iya abin da muka sani dai akwai hadisi wanda yake nuna cewa duk mutumin da ya kai shekara 60 to Allah ya yanke masa hamzari menene yanke masa hamzari shine duk wani abin da ya kamata na sako ya cin masa ya cin masa me yasa saboda galibi duk mutumin da kaga ya kai shekara 60 abubuwan da yake na asha ya ƙi dina wato waɗannan abubuwa sun zame masa wato ɗabi'a da al'ada don shekara 60 lokaci ne wanda in mutum ya kai dole ya fara tattara kayansa kuma tare da cewa dama alamun mutuwa sun rigai sun fito sun bayyana a kansa ita ce hurgura an gane ko wanda malamai suka fassara faɗar allah subhanahu wa ta'ala a wani awalam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir wa ja'akumun nadhir shine ay ash-shay kulhura ta zo muku da ubangiji ta'ala yace shin yanzu ba mu rayar da ku ba zuwa gwalgwadon zamani wanda mai wa'aztuwa zai iya wa'aztuwa shine malamai suka ce shekara 60 wa ja'akumun nadhir ubangiji ta'ala yace ga yaku mai gargadi ya zo muku shine mai gargadi suka ce hurhura to don haka shi hadisin abin da yake ne mutumin da ya kai shekara 60 Allah ya yanke masa hamzari amma me ake nihi da yanke hamzari kenan duk wani abu wanda ya kamata a ce an gabatar masa na ya daina wasu ayyuka to ya kamata a ce ya daina in ma wani jin daɗin rayuwa ne da wani kuruciya suke rudar ka duk mutumin da ya ketare shekara 50 ya kai shekara kusan 60 wani jin daɗi ya rage masa a rayuwa wanda ɗanɗanan abinci zai kai matsayin baya jin shi wanda da in yana cin abinci kwano ɗaya yanzu bai wuce ba a wannan kwano in an kasa hudu ya ci kashi ɗaya duk wani abu wanda yake na shawa ta rayuwa idan mutum ya kai shekara 60 to ya masa karanci kenan a wannan lokaci duk mai hankali ya kamata a ce ya ma kansa wa'azi to duk mutumin da kaga ya kai irin wannan lokaci bai wa'aztu ba to wannan al'amari ya riga ya zama ɗabi'a shi da al'adar shi sai dai a yi ta addu'a amma wannan baya nuna cewa a daina yi masa gargadi gargadi ko shekara dubu nawa mutum ya kai inda yana raye yana cikin hankalinsa to wannan za a yi ta yi masa gargadi abin da yake ba daidai ba ya daina abin da ya zama wajibi a kan shi in baya yi a gargade shi ya ci gaba da yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siyam wanda mun tsaya ƙarshen babi na 23 baban da ke bayani game da wato hukuncin almubashara lissa'im wato hada jiki da iyali da mai azumi idan aka ce almubashara an gane ko alawazinin mufa'ala ma'ana hada jiki domin almubashara an ciro shi ne daga albashara albashara ita ce fatar jiki kenan musamman fata ta dan adam domin fatar da babu gashi a jikinta wadda take a bayyane ita ce ake kira da albashara almubashara kenan kai ka hada fatar ka da wani wani ya hada tashi da taka wannan kuma al'amari ne wanda yake kasancewa tsakanin ma'aurata shine yace babul mubasharati bis-sa'im baban da ke bayani dangane da wato shine rungumar juna da hada jiki ga mai azumi ma'ana da iyalinsa kenan shine Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda malam yayi ta'aliqin hadisin ta a farkon babin shine Aisha tace ya harumu alaihi farjuha wato shi mai azumi gaban matar shi shi kadai ne ya haramta gare shi kenan mai aisha take nihi komai ya halatta gare shi amma banda saduwa da ita kamar yadda tambaya ce aka ma aisha Allah ya kara mata yadda wanda hakimu ibnu iqal Allah ya ji kansa ya ce na tambayi aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ma ya harumu alayya min imra'ati wa ana sa'im abinda ke haramta a kaina wato game da matata a lokacin da nake azumi qalat farjuha aisha tace gabanta shi kadai ne haramun kinka kenan a wannan hadisi na aisha me zamu iya fahimta ashe mubashara hada jiki da iyali wannan abu ne halak ga mai azumi to da haka malam sai ya shigo da hadisin Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga al-Aswad ibn Qais an-Nakhai daga malimarsa ita ce Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mata yadda take cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im wa kana amlakakum li irbi Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar iyalinsa wa yubashir kuma yana hada jiki da su wa huwa sa'im alhali yana azumi lafazin wa huwa sa'im jumla ce hadiya halin yana azumi manzon Allah yake sumbantar iyalinsa kuma ya hada jiki da su su rungumi juna sai Aisha ta ce amma fa kada ku manta ku san da cewa wa kana amlakakum li irbi manzon Allah ya fi ku mallakar gabarsa me take nihi da gabarsa ma'ana gabansa idan ka ce al'ir kama hamza kin wasali kasa kama ra'un kin dauri shine as-sukun abinda ake nihi al'uru ita ce gaba amma idan ka ce wa kana amlakakun li'arabe kama hamzakin wasali sama ra'unkin fatha abinda ake nufi manzon Allah ya zamanto shine mafi mallakar ku ga bukatarsa an gane ku menene bukata kenan bukata ta jin daɗi wato dangane da saduwa da iyali manzon Allah ya fi ku mallakar haka ko da ya sumbanci iyalinsa ko da ya haɗa jiki da su to manzan Allah ya fi ku mallakar bukatarsa ba zai wuce iyaka ba shine akan kenan wannan ma'ana ta biyu wa kana amlakakum li arabi wato ya fi ku mallakar bukatarsa shine malam sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas da ya fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma'arif da Allah yake hakaito mana dangane da fadar annabi Musa alaihi salama cikin suratu Baha da Allah ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra sai ya ce ma'arib ai haja an gane ku jam'i ne aka fassara shi kenan da lafazi wanda yake mufrad ma'arib jam'i ne na ma'arab idan aka ce ma'arab bi ma'ana haja bukata kenan ma'arib bukatu in ma a ce hajat ko kuma a ce hawa'i shine sai ya ce haja abinda ake nihi da ma'arib wato ita ce bukata kenan Dawus ibn Kaisan al-Yamani sai ya ce fadar Allah da yake cewa gairi ulil irba a can cikin suratul nur da Allah ya zanu an gane ko wanda ba laifi suna iya shiga cikin gida wanda ba nasu ba koda da iyali a ciki shine ubangiji ta'ala ya ce awi tabi'ina gairi ulil irba ko kuma waɗanda suke masu bibiyar ƙofofin jama'a an gane ko gairi hulil irba ba wanda yake da bukata game da mata wanda kwata-kwata shi ba shi da bukata game da mata shi ne ce al'ahama la hajata lahu fil nisa wawa wanda yake dulu ba shi da bukatar mata wannan ba laifi bane yana iya shiga cikin gida to shine malam sai ya shigo da hadisin Jabir ibn Zaid Allah ya ji kansa yake cewa in nazara fa amna yutimmu sauma yace idan mutum ya kalli iyalinsa suka kayatar da shi wannan jin daɗi da ya ɗarsu a cikin zuciyarsa fa amna sai ya kai shi har ya fitar da mani sai ya ce yutimmu sauma ya cika azuminsa ba komai a kan shi to don haka game da wannan matsala shine magabata suka saba kamar yadda wasu daga cikin magabata sun karhanta yin sumba da hada baki ga mai azumi an gane ko wannan kuma shine abin da ya shahara wato a malikiya alƙubla ita ce a hausa ake kiranta sumba ma'ana sumbantar iyali da hada jiki wannan makaruhi ne kamar yadda su malaman malikiya suka tafi akan haka domin ya inganta abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yana karhanta wato yin sun ba da hada jiki ga mai azumi wasu daga cikin malamai su kuma cewa suka yi kwata-kwata haramun ne an gane ko haramun ne mutum ya hada jiki da iyalinsa su rungumi juna alhali yana azumi menene dalilin ku sai suka ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala fal'ana ba shi ruhunna da ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana ba shi ruhunna ubangiji ta'ala ya ce fal'ana a yanzu tunda rana ta fada an kai azumi ubangiji ta'ala ya ce ku haɗa jiki da iyalinku al'ana ba shi ruhunna to sai suka ce wannan aya wato tana tabbatar da cewa rungumar juna ga ma'aurata idan wani na azumi a cikinsu wannan haramun ne me yasa suka ce domin Allah ya hana mubashara a cikin yini cewa in mutum yana azumi an haramta masa kenan mubashara hada jiki da iyali suka ce to amma tunda an kai azumi rana ta fada Allah ya ce fal'ana ba shi ruhun malamai suka ce ba ku da hujja a ƙarƙashin wannan aya me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jakada na ubangiji subhanahu wata'ala wanda ke bayyana abinda Allah yake nufi da ayoyinsa na alkur'ani an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi Aisha ta ce yana rungumar iyalinsa kuma yana sumbantar su inda wannan aya da Allah ya ce fal'ana ba shuruhunna Allah ya hana rungumar juna ga iyali a lokacin da ake azumi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai rungumi iyalinsa ba don haka malamai suka ce abinda Allah yake nihi da mubashara a wannan aya shine aljima saduwa da iyali kinaya ce Allah yi da yace fal'ana ba shi ruhunna ai jami'uhunna an gane ku kenan wanda suka ce hada jiki haramun ne ga mai azumi ma'ana mutum ya hada jiki da iyalinsa wannan kwata-kwata babu dalili babu dalilin da zai iya zame musu hujja don haka wasu sai suka tafi akan cewa ma in mutum yana azumi ya sumbanci iyalin shi to azuminsa ya kare kamar yadda abdullahi ibn shubruma da malaman a hanafiya su suna ganin cewa in mutum yana azumi ya sumbanci iyalinsa to azuminsa ya kare wasu daga cikin magabata su kuma suka ce ya halatta mutum ya sumbanci iyalinsa kuma ya halatta ya hada baki wannan ya hada jiki da su daga cikin wanda suka tafi akan haka akwai abu huraira Allah ya kara masa yadda akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai sa'id ibn zaid da sauran jama'a na magabatan kwarai amma su malaman zahiriya sun ma wuce gona da iri ca suka yi yin sumba sumbantar iyali da hada jiki ga mai azumi ca suka yi mustahabi ne ca suka yi mustahabi ne an gane ko shi kuma iya abin da za a fa'idanta da halacci to don haka wasu malamai sai suka ce a a taka su ta rabu dole mu bambanta tsakankanin saurayi da dattijo don haka suka ce idan mutum saurayi ne matashi ne suka ce to sumbantar iyali ko hada jiki da su wannan makaruhi ne idan yana azumi amma wanda yake dattijo wannan shi ya halatta kamar yadda aka rawaito haka daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata su sun karhanta kenan hada jiki da sun ba amma ga matashi amma shi dattijo ya halatta menene abinda suka kalla a nan saboda shi saurayi akwai shahawa tattare da shi sabani ga dattijo shawa ta yi karanci tare da shi ko ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su ba a tsoron cewa wani abu zai biyo baya wasu daga cikin malamai sai suka bambanta suka ce a amu ba za mu raba tsakanin dattijo da matashi iya kawai mu abin da za mu kalla shine mutumin da zai iya mallakar zuciyarsa da wanda ba zai iya mallaka ba don haka duk wanda zai iya mallakar zuciyarsa ba zai ƙetare iyaka ba sawa'an matashi ne ko dattijo ne ya halatta ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su wanda kwa ya san ba zai iya mallakar zuciyarsa ba to sawa'an dattijo ne ko matashi ne wannan bai ya dacewa ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su idan yana azumi kenan a nan me suka kalla shine kubuta duk wanda ya san zai iya kubuta wani abu ba zai biyo baya ba sawa'an dattijo ne ko matashi ne ya halatta mutum ya sumbanci iyalinsa ya halatta ya hada jiki da su idan ya san ba zai kubuta ba kenan ba zai iya mallakar zuciyarsa ba sawa'an dattijo ne ko matashi ne to wannan baya halatta wannan kuma faɗa ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da al-Imam Shafi'i dalilin su akan haka shine hadisin Umar ibn Abi Salama abulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko domin ɗa ne na ummu salama ummu salama ko matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce shine Umar ibn Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayuqabbilu sa'im yace ya rasulullahi shin mai azumi na halatta ya sumbanci iyalinsa agolan ne yake tambayar mijin mahaifiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa salhazihi tambayi mahaifiyarka ta baka labari an gane ko da yake fage ne na ilimi ba maganar jin kunya ana take yanke shi Umar ya tambayi mahaifiyarsa Ummu Salama ummu salama sai ta ba shi labarin cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya suna uzari ta ce ɗana haka ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantar iyalinsa kuma alhali yana azumi shi umar ɗin sai ce ya manzan Allah na shi kana sumbantar iyalinka to amma ai mu muna da bambanci tsakaninmu da kai domin kai Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da yi jinkiri manzan Allah sai yake cewa amma wallahi inni la ataqakum lillahi wa akhshakum la ku san da cewa ni na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku tsara dokokinsa an gane ku na fi ku tsoron Allah na fi ku tsara dokokinsa a nan kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna masa kenan wannan ba hujja bace ba na ka keɓance wannan al'amari da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lalle haka ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa tsara dokokin Ubangiji amma shi a matsayinsa ɗan aike ne wanda yake isar mana abubuwan da Allah ya halitta mana da abubuwan da Allah ya haramta mana duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aikata to wannan kai tsaye an shar'anta ma al'ummarsa matukar abin bai keɓanta da shi ba. don haka kaga a ƙarƙashin wannan hadisi na nuna cewa da dattijo da matashi wannan ba bambanci in dai mutum zai iya mallakar zuciyarsa to wannan ba laifi bane mutum ya sumbanci iyalinsa ko ya hada jiki da su alhali yana azumi idan kwa bai amince ba game da kubuta to anan baya halatta ya sumbanta ko ya hada jiki domin shi Umar ibn Abi Salama kamar yadda malamai suka faɗa a wannan lokaci yana matashi kuma kusan farkon balaga shi ne mai yiwa farkon balaga sa ne yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan hukunci don haka kuma wannan kaga yana nuna cewa baya daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Abdulrazzaq ibn Hammam as-Sanani a cikin littafinsa al-Musannaf ya rawaito hadisi da dangane ingantacce daga aqa ibn yasar shi kuma daga wani mutum daga cikin mutanen madina ya sumbanci matarsa alhali yana azumi shi wannan mutum sai ya ce da matarsa ta je ta tambaya masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncinsa da ta je ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullahi mai gidana ya sumbance ni kuma alhali yana azumi maza Allah sai ya ce da ita inni af'alu zalik ni ma ina yin haka ni ma ina sumbantar iyalina kuma alhali ina azumi da ta dawo ta faɗa ma mijinta shi dai bai dangana ba sai yace koma yace mai yiwa baki san da cewa Allah na rangwamta ma annabinsa wato abin da ya ga dama Allah yana ma manzansa rangwame koma dai ki tambaye shi ta koma ta faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da mai gidanta ya faɗa cewa Allah yana ma manzansa rangwamen wasu abu abinda baya rangwamta ma wasu manzan Allah sai ya ce ana a alamu kun bi hududillahi wa atqaku ya ce ni na fi ku wato sani game da iyakokin Allah kuma na fi ku tsara dokokinsa kaga dai a shahid manzan Allah cewa inni af'alu zalik ni ma ina sumbantar iyali na alhali ina azumi kaga wannan ya nuna ba kususiya bace ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sumbantar iyali a lokacin da mutum yake azumi to don haka dangane da shi wannan almubashara da alkubla hada jiki da iyali ko sumbantar iyali idan mutum yana azumi wasu malamai suka ce in har mutum ya saki wannan hada jiki ko sumba ko kallon iyali ya kai shi wato ya fitar da maniyi ko kuma ya fitar da mazi an gane ko malamai suka ce a nan inda ya sake ya fitar da maniyi ta ɓangaren sumbantar iyali ko haɗa jiki da su ko kallo to gaba ɗaya sai ya yi kafara sai ya yi azumi 61 kamar yadda al'imamu malik allah ya ji kansa da ishaq ibn ibrahim akan haka suke duk mutumin da yana azumi idan ya kalli iyalinsa shahawa ta motsa masa ko ya haɗa jiki ko ya sumbanci iyalinsa in dai maniyi ya fito to sai ya yi azumi 61 idan kwa maziyi ne ya fito to suka ce zai rama azumi ɗaya an gane ko al'imamu shafi'i allah ya ji kansa da shi da wato ahnaf su ne malaman kufa suka tafi akan cewa idan mutum ya haɗa jiki da iyalinsa alhali yana azumi ko ya sumbanci iyalinsa idan mani ya fito suka ce zai rama azumi daya amma idan maziyi ne to ba maganar ramuwa su wanda suka ce idan mani ya fito ta bangaren sumba ko kuma hada jiki ko kallo suka ce sai ya yi azumi 61 menene hujja kamar yadda aka nema musu hujja suka ce to ai daman ƙarshen jin daɗi game da saduwa da iyali shine mutum ya fitar da mani to gaya kafin a kai saduwa ta hanyar kallo ko ta hanyar haɗa jiki ko ta hanyar sun ba mani ya fito malamai suka ce a a akwai bambanci harka ta fitar mani daban harka ta saduwa daban yanzu mutumin da ya sadu da iyalinsa alhali yana azumi mani bai fito ba sai a ce babu kafara tattare da shi saduwa da iyali alhali mutum yana azumi azumi na farilla kuma azumi na ramadan wannan shi kadai ne yake wajabta masa kafara amma idan mani ya fita ta hanyar kallo ko ta hanyar wato hada jiki ko ta hanyar sumba to iya abin da yake kan mutum shine zai rama azumi daya in kwa ta hanyar kawai wato in kwa maziyi ne ya fita to azumin sa yana nan daren dakan ba abin da ya shafe shi don haka shi a fatawar jabir ibn zaid cai idan mutum ya kalli iyalinsa shahawa ta motsa masa alhali yana azumi fa'amna ya fitar da mani cai falyutin masauma ya cika azuminsa kawai ba komai a kan shi in ta hanyar kallo ne an gane ko amma in ta hanyar sumba ce ko hada jiki mutum ya ya ta hanyar sumba wannan sumbanta ko kuma hada jiki mutum ya fitar da maniyi to zai rama azumi ɗaya kamar yadda al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai haka suka tafi a kansa kenan abinda muke so matsalar mu gane ta ta bangaren kallo ko sumbantar iyali ko haɗa jiki da su idan mutum ya ji daɗi in maziyi ya fito babu komai a kansa in kwa ta hanyar sumba da haɗa jiki mani ya fito to iya abin da yake kan mutum ramuwar azumi daya in ta hanyar kallo ne mutum ya ji daɗi in mani ya fito a fatawar jabir ibn zaid kenan babu komai a kansa an gane ko sai ya cika azuminsa قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب القبلة للصائم قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير هو ابن سعيد القطان عن هشام هو ابن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي عن هشام هو ابن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما أنها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ هبت فانسللت فأخذت ثياب هيبتي فقال ما لك أنفست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin sumbantar iyali ga mai azumi shin na halatta ko kuma baya halatta mai azumi ya sumbanci iyalinsa shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda farko malam yayi tahawilin sanad kin tunda hanya ta farko Muhammad ibn al-Musanna shine Abu Musa al-Anazi daga Yahaya ibn Sa'id al-Qattan daga Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair daga khalasa ita ce Aisha Allah ya kara mata yadda wanda hain sanadi na biyu abdullahi ibn maslama alkanabi sannan daga al'imamu malik daga hisham ibn urwa daga mahaifinsa daga aisha allah ya kara mata yadda shine aisha allah ya kara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im in anan bi ma'ana qad ai qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yuqabbilu ba'd azwaji wa huwa sa'im Aisha Allah ikara mata yadda take cewa tabbas an gane ko ko kuma in ta zamanto anan in nace mukhaffafa an gane da miru sha'ani kenan anan mahzuf ne daidai yake da cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusalli subha fayansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yurafna min al-ghalas shi ne tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle yanda al'amarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbantar ba'aba azwajihi wata daga cikin matansa wa huwa sa'im alhali wato yana azumi a nan me muke so mu gane duk wani abu wanda ake jin kunya to ba laifi mutum yakan iya kinaya aisha ta san wace ce ake sumbanta amma sai ta lullube ta ce lalle yanda al'amarin yake maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbantar wata daga cikin matansa wa huwa sa'im alhali yana azumi tare da cewa shi wanda take fada makin ɗan iyarta ne domin urwa ne ibn zubair shi kuma ɗa ne na asma'u diyar abubakar allah ya ƙara mata yadda wanda yaya ce ta aisha allah ya yadda da ita don haka ma aikar manta ya gabata cai ba kowa ba ce ba manzan allah yake sumbanta face ke aisha sai ta kirkire da dariya shine anan ce take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yukabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im na sumbantar wata daga cikin matansa alhali yana azumi sun mabahikat aisha sai ta kilkile da dariya menene sababin abin da ya sa aisha allah ya kara mata yadda wato dariya shine malamai suka ce a nan mai yiwuwa aisha tana mamakin kanta dangane da ba maza labarin irin abin da ake jin kunyar a bayyana shi shine take mamakin kanta yaya aka yi har take ba da irin wannan labari amma menene ya fakar da ita dole ne ta ba da wannan labari domin isar da saƙo ne an gane ko bayyanar da ilimi ne wanda ɓoye shi haramun ne takan iya yiwuwa kuma malamai suka ce a nan aisha allah ya ƙara mata yadda wato ta yi dariya ne ba don komai ba don mamaki game da wanda ya saba daga cikin magabata akan haka wanda yake ganin sumbantar iyali bai ya dacewa mamaki take menene illar menene laifin ko ya zamanto Aisha a nan ta kirkire da dariya dan fadakarwa akan cewa ita ita ce ake sumbanta ba kowa ba domin kai matuƙa a wajen kenan amincewa game da labarin ita ce manzon Allah yake sumbanta kuma alhali yana azumi ko kuma ya zamanto nuna farin ciki ne da murna matsayinta game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda a cikin matansa gaba daya babu wadda ta fi rabauta game da soyayya da kauna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da Aisha babu wadda Aisha kawai take ganin cewa za ta dara ta illa Khadija wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan ambata Khadija a cikin matansa har ma Aisha wata rana take cewa ya rasulallahi kamar ba a taɓa yin wata mata a duniya banda khadija wanda in aka yanka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a datsa a datsa nama manzon Allah sai ya ce a aika ma gururin khadija wannan abun shi kadai ne Aisha take kishi manzon Allah yake ba ta hanzari yake cewa karki manta fa khadija ita ce uwar iyalina khadija ta taimaka mun da dukiyarta ta tarar da ni zuwa gare ta lokacin da ta yi imani da ni ta taimaka min da kaza ta taimaka min da kaza to don haka a nan mai yiwuwa aisha tana bayyana farin ciki ne da murna da matsayinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wato kaunarta don haka shine a wata riwaya fabahikat sai ta yi dariya shi urwa sai ya ce fadananna anna hahiya sai muka kyautata zaton cewa ba kowa bace mazan Allah yake sumbanta daga cikin matan nashi face Aisha da haka sai hadisi ya zo cikin sunanin nasa'i wato Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa a hawa ilayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li yuqabbilani tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya sunkuyo domin ya sumbance ni فقلت إني صائمة سينتي أي أزمي لك يا رسول الله فقال سيتي وأنا صائم تؤيني ما أزمن لك فقبلني عائشة تتي سيسن بنتيني كابون الرواية تابين تيوى عائشة كرن كنت إتتي وزان الله صلى الله عليه وسلم كي سنبنتا واتو الهالي أنا أزمي bugu da ƙari kaga Aisha anan tana matashiyar ta ce fa tana matashiya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya aisha kwata-kwata a rayuwarta bata wuce shekara ashirin ba bata wuce shekara ashirin ba an gane ko domin kasancewar da aka koma madina ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki da aisha a lokacin nan kwa aisha ya shekara na wuce a shekara tara kuma a madina shekara goma kenan tana shekara ashirin ba daya kaga don haka malaman da suka bambanta tsakanin matashi da wanda yake dattijo babu dalilin da ya bambanta kawai bambancin tsakanin wanda ke iya mallakar zuciyarsa da wanda baya iya mallakar zuciyarsa to don haka kenan a nan wannan hadisi na aisha na nuna mana kenan sumbantar iyali ga mai azumi matsayinsa wato halak ne sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin wato abu salama wannan hadisin abu salama an gane ku daga zainab wato diyar ummu salama amma abu salama anan ba ana nihi abu salama wato mijin ita ummu salama domin shi abu salama wato Allah ya masa rasuwa bayan Allah ya masa rasuwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matarsa ummu salama kenan anan jika ne na shi shine ce an abi salama sai ce an zainab ibnati ummi salama daga zainab wato diyar ummu salama an ummi ha radiyallahu anhuma daga mahaifiyarta ummu salama Allah ya kara musu yadda قالت أم سلمة تتي بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة تتي يا يندا ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna cikin wani mayafi mun lulluba kenan mun kwanta lafazin alhamila wato shine mayafi amma wanda yake da geza a bakinsa shine ake kira da khamila in ba shi da geza khamisa ake kiran shi amma idan yana da geza a bakin shi kamar irin geza da ake masa kala kenan shine ake kira kamar irin kilistai na yau ai suna da geza zai a wannan geza to shine ake kiran shi khamila kenan dara ce ta rufa wadda take da geza shine take cewa bainama ana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil khamila yayin da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna cikin mayafi daya muna kwance izhibtu ummu salama ta ce kai tsaye kawai sai na yi al'ada jinin al'ada sai ya zo mata me za a yi ta ce fansalaltu sai na zare a sannu lafazin fansalaltu an ciro shi ne daga attasallul attasallul shine ka zare daga cikin jama'a a sannu ba tare da sanin fitar ka ba kamar yadda ya ce kadi alamullahu allazina yatasallaluna minkum liwaza shine sai ta ce fansalaltu wato sai na zare a hankali ba tare da wato don kada manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji fitata daga cikin kenan mayafin sai ta yi kokarin zarewa a sannu ta fita menene ya kai ta fita saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada wato jini ya taba jikinsa ta ce fa akabtu thiyaba haibati ta ce sai na je na ɗau tufafina na al'ada na saka a jikina na tuɓe wancan tufafina wannan na nuna mana matan muminai suna keɓantar wasu tufafi na musamman wanda suke amfani da su su saka a jikinsu lokacin da suke da al'ada tare da cewa lokacinsu kuma lokaci ne wanda yake na ƙarancin tufa shine a nan ta ce fansalaltu fa akhartu thiyaba haibati sai na fita a sannu wato na zare na tafi na dauki tufafi na al'ada ta na saka a jikina wanda nake sakawa a jikina lokacin da nake al'ada me za a yi sai ta dawo da ta dawo faƙada sai manzon Allah ya ce da ita malaki ya ke ummu salama me yasa kika zare kika tashi a nafisti manzon Allah ya ce shin al'ada ta kika yi al'ada ta zo miki wannan shine dalilin da ke nuna cewa jinin al'ada alhaid ana kiran shi annifas a larabci tare da cewa in aka ce annifas kai tsaye abinda ake nihi shine biki jinin biki da yake zawa don haka ita mai biki ake kiranta annufasa domin asali an ciro shi ne daga annafas wana annafs fa'un kin daure ake mata in aka ce annafsu na ɗaya daga cikin ma'anarsa a larabci shine jini kamar yadda sama'ala yake cewa tasilu ala haddin rubati nufusuna walaisat ala gairin rubati tasilu tasilu ala haddin rubati nufusuna ciyayi mu kabilarmu jinananmu wato suna tsiyaya ne akan kaifin takobi ya ce walaisat ala gairin rubati tasilu jininmu baya tsiyaya in ba akan kaifin takobi ba me yake ni su sadaukai ne su jarumai ne duk wani da ka sani a cikin kabilar baya mutuwa akan shimfiɗa irin mutuwa ta ragumi kai tsaye sai dai a fagen daga a shahida a nan nufusuna jam'i ne na annafsu me yake nihi ai dima'una to don haka shi jinin al'ada ake kiran shi ana iya ce masa nifas amma abin da ya fi shahara shine alhai shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace a nafisti wato al'ada kika yi qultu na'am nace masa kwarai jinin al'ada ne ya zo mu kenan anan ya kamata in ka ga abu kenan ka tambaya menene sababi in ka riga kai a iya tunaninka ka hango menene sababi ba laifi kana iya tambaya shin wala kaza ne ya faru kenan in haka ne kawai tabbatar maka zai in ba shi bane kuma sai ya ce maka a abu kaza ne don haka da ya ce malaki me yasa kika tashi kika zare kika fita sai ya ce a nafisti shin al'ada kika yi kenan kaga a nan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tunaninsa ya hango sababin abin da ya sa ummu salama ta tashi ta tabbatar masa ta ce na'am kwarai fada khaltu ma'ahu fil khamila tace sai na koma shiga cikin wannan mayafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta addinin musulunci kuma addinin musulunci addini ne wanda yake na adalci addini ne wanda yake tsaka-tsakiya babu kasa kai inda ake bukatar a kai kuma babu wuce inda ya kamata a tsaya an gane ko babu ifrat babu tafri wanda in ka ɗauki su yahudu idan mace tana al'ada a aƙidar yahudawa ba a zama da ita guɗaya in ma a cikin gida ne can za a maida ta gefen gida a yi mata wata irin rumfa ta koma can ta zauna ba ta zama a cikin jama'a komai a cikin gida ba ta taɓawa ta zama shara ta zama kayan tsantsani kaga anan kenan menene anan su anan kenan sun yi ifradi sun kasa kai inda ake bukatar a kai amma su kuma 'yan mushau nasarawa su kuma idan mace tana al'ada ba ma wai zama da ita ba hatta da saduwa da ita yi suke su 'yan mushau to amma shi musulunci sai ya nuna mana cewa al'adar mace wannan abu ne wanda Allah ya hukunta mata kuma wannan bai hukunta ba cewa a kyamace ta a watsar da ita a maida ta gefe don haka musulunci sai ya halatta in mace tana al'ada za a zauna da ita komai ana iya yi da ita iya abu ɗaya tak ne Allah ya haramta shine saduwa kamar yana maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa isnahu kulla shay'in illa nika ku aikata duk abin da kuke so na jin daɗi game da iyalinku idan suna al'ada maza Allah yace sai dai saduwa kadai shine haramu kamar yadda Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi kul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahur an gane ko to dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai koma kwanci da ita a cikin wannan shimfiɗa akan mayafi a cikin mayafi guda wanda Aisha take cewa so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina al'ada za a kawo abin sha na kafa kai na sha daidai inda na dora bakina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dora bakinsa isha ko kuma a kawo kashi in na gurgura inda na gurgura in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gurgura kuma alhali ina al'ada har ma wata rana manzan Allah da Aisha ta ce masa al'ada nake manzan Allah ya ce to ai al'ada ki ba a hannunki ba take to shine anan ita ummu salama ta ce fa da kaltu ma ahu fil kamila na dawo na shiga cikin mayafin tare da shi shine sai zainab take ba da labari a madadin mahaifiyarta ta ce wa kanat hiya ita mahaifiya ta ummu salama ta kasance wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yagtasilani min ina'in wahid suna yin wanka a cikin makayi daya an gane ko kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma ta tabbatar suna yin wanka a cikin makayi daya ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suna rigaye-rigayen juna a wajen ɗauko ruwa wa kana yuqabbilu ha wa huwa sa'im hadha huwa mahallu shahid tace kuma ya kasance yana sumbantar mahaifiyata ummu salama alhali yana azumi kaga wannan hadisi kenan nasi ne a bayyana wanda ke nuna mai azumi ya halatta ya sumbanci iyalansa amma dai kamar yadda bayani ya gabata kenan mutum ya tabbatar da cewa zai iya mallakar zuciyarsa wanda ba zai iya mallakar zuciyarsa ba malamai suka ce haramun ne a kansa don kada ya bata azuminsa kenan duk mutumin da zai iya mallakar zuciyarsa to wannan ya halatta mutumin da ya zamanto ba zai iya mallakar zuciyarsa ba maziyi zai fita to wannan an karhanta masa mutumin da ya san ba zai iya mallakar zuciyarsa maniyi zai fito to wannan kwata-kwata an haramta masa an gane ko ya haramta me yasa domin kada ya bata azuminsa in kwa har ya sake kenan maziyi ya fita to wannan azumin sa yana nan babu ramuwa a kansa idan kuma niyin ya fita to ya tabbatar da cewa akwai ramuwar azumi daya a kan shi ba magana kafara ba kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba iya abin da yake wajabta kafara shine saduwa da iyali shi ma kuma da gangan a cikin yini wanda yake na ramadan babu iktisali sa'im wa balla ibn umar radiyallahu anhuma thawban fa ulqiya alayhi wa huwa sa'im ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم الكدر أو الشيء وقال وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخ أول النهار وآخره ولا يبلغ ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم ير أنس ولا حسن وإبراهيم بالكهل للصائم بأسا قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري عن أروى وابن الزبير وأبي بكر أنه أنهم أنهما قال قال أنهما قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير خل فيغتسل ويصوم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المجيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أنه قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم آ... ثم دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da halaccin yin wanka ga mai azumi ma'ana idan mutum yana azumi ya halatta yi wanka ko da wanka ne wanda yake na jin daɗi wannan a kaikaice malam yana mai da martani ne zuwa ga malaman da suka yi hannun cewa mai azumi bai dace bai shiga ban daki yayi wanka in ba wanka ba wanda yake na dole an gane ko don haka su malaman hanafiya sun karhanta mai azumi yayi wanka a cikin yininsa sai dai daddare to shine anan malam yayi baban da ke bayani game da halaccin yin wanka wato ga mai azumi shine anan farko sai ya shigo da asar in ibnu umar Allah ya kara masa yadda shine yace wa balla ibnu umar radiyallahu anhu ma sauba wato abdullahi dan umar ya jika wani tufafi da ruwa fa ulqiya alaihi aka lulluba masa wannan tufafi an gane ko wani mayafi ibnu umar ya jika shi ya jika sai yace a lulluba masa ya kwanta aka rufa masa wa huwa sa'im alhali yana azumi munasabar wannan asarkin domin kasancewar mayafi da aka jika aka lullufa masa kaga wannan lema ta jikin mayafin za ta ratsa jikinsa zai kai lokacin da har wannan lema za ta bushe kenan kaga in lema ta ratsa jikin shi menene bambancin da mutumin da ya je ya ɗau ruwa ya yi wanka yana azumi yana kwance ya jika mayafi ya ce an lullufa masa an rufa masa wannan lema ta ratsa jikin shi ya ji sanyi to wannan da shi da wanka duk ɗaya ne sannan sai ya ce wa dakhala sha'abiyul hammama wa huwa sa'im amir ibn sharahil shine al-imam sha'abi wato ya shiga gidan wanka alhammam shine gidan wanka wurin da aka keɓance shi domin yin wanka asali an ciro kalmar ne daga alhamim alhamim shine tafashashen ruwa kenan ruwan gumi saboda ruwan gumi ya fi fitar da datti daga jikin dan adam to tsamaninka da ya shiga ɗakin wanka zuwa ya zauna ya huta ko mai zai yi wanka ya kai shi shine yace wa dakhala ash-sha'bi al-hammama wa huwa sa'im al-imam shaabi ya shiga ɗakin wanka yayi wanka alhali yana azumi wanda kuma yana daga cikin kibarut tabi'i wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la ba'asa an yataqa'ama al-qidra aw ash-shay'a yace ba laifi mai azumi wato ya dandana manda ya ji ya isa ko bai isa ba an gane ko mace ta ɗauko miya a cokali ta ɗan kurɓata shi manda ya isa ko bai ba ko ta sa harshen ta ɗanɗana ko an kawo maka a matsayinka mai azumi ka ɗanɗana wani abu ka je yana da zaƙi ko bai da zaƙi ko ya mi gare shi ko mai gare shi ka ɗanɗana ka furzas shine ya ce la ba asa an ya taɓa amal ƙidira aure shai'a ya ce ba laifi mai azumi yakan iya ɗanɗana alƙidira ita ce tukunya mai ake nihi abincin da yake cikinta ya ɗanɗana ya ji awishe a wani abu ya ɗanɗana ya ji yanayin yadda yake ciki to a nan shi abdullahi ɗan abbas ya ce ba laifi ba ne ba mai azumi ya ɗanɗana wani abin ɗanɗanawa da harshensa wanda ɗanɗana abu yana kusa da haɗewa kenan a nan yin wanka min babu aula zuba ruwa a jiki kenan wannan shi ma ya fi sauƙi kenan akan ɗanɗana abu kenan in aka ce an hana mutum yin wanka to dandana abu kenan min babu aula a hana shi to amma ga ya anan ibnu abdullahi dan abbas ya ce mai azumi ba laifi bane ya dandana wani abu ya dandana abinci ko ya dandana wani abu alhali yana azumi sannan alhasan ibnu abil hasan albasri sai ya ce la ba'asa bil magmagati wa tabarrudi lis sa'im yace ba laifi game da kurkure baki wattabarrudi da yayyafa ruwa a jiki domin mutum ya ji sanyi alhali yana azumi kamar yadda akwai hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi kishin ruwa ta cin masa ga zafi manzon Allah sai ya ringa wato zuba ruwa a kansa manzon Allah ya ringa yayyafa ruwa a kansa shine anan Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan yace ba laifi mai azumi yana iya kurkure bakinsa bakinka ya bushe saboda kishirwa to ba laifi kana iya gumtsar ruwa ka kurkura ka zubar da shi alhali kana azumi ko ka ringa zuba ruwa a jikinka domin ka ji sanyi shine attabarru neman jin sanyi kenan mutum ya ringa yayyafa ruwa a kansa da jikinsa wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud na faɗa na cewa idza kana sawmu ahadikum idan har yinin azumin ɗayan ku ya kasance ma'ana ɗayan ku aka wayi gari yana azumi shine yace fal yusbih da hinan mutarajjila mutarajjila wato ya wayi gari da hinan halin ya shafe jikinsa tsaf da mai mutarajjilan kuma ya caje kansa an gane ko wannan tare da cewa wasu malamai sun karhanta yin wanka wai don kada wasu abu ne wanda yake na rafahiya na jin daɗi da neman burgewa shi kuma mai azumi abin da ake bukata a takashu kamar yadda suke gani kamar yadda kai kar mutum ya ringa wasu abubuwa na ado da wasu kyale-kyale to alhali yana azumi to amma a nan shi ibn mas'ud sai yake cewa in ɗayan ku zai yi azumi ya wayi gari da hinan halin yana mai shafe jikinsa da mai gaba ɗaya mutarajjilan kuma yana mai caje kansa kaga in har bangaren cewa sun karhanta yin wanka saboda kada mutum ya nuna wasu abubuwa na kawa da sauransu to nan ibnu mas'ud ya ce mutum ya shafe jikinsa da mai kuma ya wayi gari ya caje kansa in kuma kasancewar kenan ruwa ne a jikin fata to mai min babu aula tunda mai ratsawa yake za a wayi gari abun mai yana nan a jikin ka bai gushe ba sannan sai ce wa qala anas anas ibnu malik Allah ya kara masa yadda yace inna li abzana yace ina da wani bahu abzan ainihi dutse ne suke samu katon dutse sai a rarike shi sai a maida shi kamar misali wani basan wanda ake shiga ake wanka a cikinsa a cika shi da ruwa kenan dutse ne ake rarike cikin shi sai a yi kurmi sai a ringa zuba ruwa a cikinsa shi ne ya ce inna li abzana a takahamu fihi wa ana sa'in ina da wani katon bahu wato ina cika shi da ruwa sai in kurmu a cikinsa wa ana sa'in kuma alhali ina azumi yana azumi zai shiga cikin wannan ba sai ƙi domin ya yi wanka ya ji sanyi shi anas dan malik kaga wannan kenan yana nuna halaccin wanka ga mai azumi sai ya ce wa yuzkaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu istaka wa huwa sa'im kuma an ambata an ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah na yin aswaki alhali yana azumi zamu iske babe ne wanda yake na musamman in har gudun kar da ruwa ya shiga bakin wannan bakin mutum to ga ya aswaki ne manzon Allah yake yi kenan da yin asuwaki da shi yin wanka wanne ne kenan ya fi gaugawa ya fi kenan game da wucewar ruwa a bakin mutum kenan yin asuwaki to ga manzan Allah yana asuwaki alhali yana azumi kenan babu dalilin da za a hana mutum yin wanka sannan ibn umar yana faɗa yana cewa yastaku awwalan nahari wa akhirahu mai azumi zai yi ci gaba da yin asuwaki a farkon yini da ƙarshen sa wala yablagu riqa yace amma fa kada ya ringa haɗe miya idan miyau ya taru a bakinsa to ya tsartar da shi shi ne ya ce ya staku awwalan nahari mai azumi zeri aswaki a farkon yini wa akirahu da ƙarshensa kenan ba a karhanta masa ba wala ya bula uriƙa amma kada ya haɗe miyansa wa ƙala aba aba ibn abi raba sai yake cewa inizdara da riƙahu idan mai azumi na aswaki an gane ko ko kuma inizdara da riƙahu idan mai azumi ya haɗa miyansa ya ce la a kulu yufir ba zan ce ba ya karya azuminsa an gane ku ya ce ba zan ce ba ya karya azuminsa idan mai azumi wato ya haɗa miyansa shi ne sai yake cewa wa ƙala ibn sirin ibn sirin yake cewa la ba asabi siwakin raɓabi ya ce ba laifi game da wato yin asuwaki da ɗanyen icci ba laifi mutum ya yi asuwaki da ɗanyen icce kuma alhali yana azumi ƙila sai aka faɗa ga muhammad ibn sirin aka ce da huɓa to ai ɗanyen asuwaki yana da ɗanɗano ƙala sai ya ce wal ma'u la huɓa amun wa an tattama magu bihi ya ce to ai ruwa ma yana da ɗanɗano kuma kake kurkure bakinka an gane ko amsa kenan daidai da hankalinsa kenan abin da ya tambaya wai ya ce ba laifi game da yin asuwaki da ɗanyen icci shi sai ya ce to ya aka ce masa to ai ɗanyen icce ɗanɗano gare shi sai ce to ai ruwa ma yana da ɗanɗano kuma kake kurkure bakin ka da shi kenan mene ne bambanci sai ya ce walam yara anasun wal hasan wa ibrahimu bil kulli lisaimi ba'sa wato anas dan malik da alhassan ibn abil hasan albasri da ibrahim ibn yazid an-nakhai ba sa ganin laifi game da sanya kwalli ga mai azumi ba laifi bane ba mai azumi ya sanya kwalli an gane ko ko da zai ji abun kwallin wato a makogoransa wannan ba laifi bane kamar yadda yake cikin wata riwaya to shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance alfijir na riskarsa wato alhadi wannan junuban halin yana da janaba kuma a cikin ramadan min gairi hulmi kuma ba janaba ta mafalki ba kenan janaba ta saduwa da iyali cewa manzon Allah annabawan Allah suna mafalki ko ba sa mafalki wannan mas'ala ce ta daban kamar yadda insha Allah karin bayani ya zo akan ta darasi mai zuwa ta ce fa yaga tasilu manzon Allah sannan yayi wanka bayan ketowa alfijir waye su kuma yau wayi gari da azumi ya wuni da azumin sa sannan a hadisi na gaba wato abubakar ibn abdurrahman yake cewa ni da mahaifina wato min tafi wajen aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam aisha sai ta ce musu ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina shaidawa ina tabbatarwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'i tace tabbas manzon allah ya kasance yana wayuwar gari halin yana da janaba janaba ta saduwa da iyali gairar hitilamin ta ce kuma ba ta mafalki ba sun mai su mu sannan manzan Allah ya azumci wannan yini wanda wannan bayani ya gabata shin mai azumi yana iya wayuwar gari da janaba in ya waye gari da janaba menene hukuncin azuminsa wanda a farko su abu hurera Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa duk mai azumin da ya waye gari da janaba to ba shi da azumi to shine anan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tabbatarwa manzo Allah yakan wayi gari da janaba kuma alfijir ya keto sai bayan ketowa alfijir manzo Allah yayi wanka kuma sannan ya wayi gari da azumi shine yace sannan sai muka shiga ni da mahaifina wajen ummu salama Allah ya kara mata yadda ta faɗa mana kwatancin abin da Aisha ta faɗa mana nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك